أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan littafi ne a cikin bakance bakance da kuma rantse rantse wannan littafi ne akan bakance bakance wato abinda bawa zai bakanta cewa zai aikata kaza dan Allah ya ɗaukar wa kansa lalle sai ya aikata kaza dan Allah da kuma rantse rantse يا بسم الله الرحمن الرحيم abin da yake wajabta daga bakanta bakanta da ake cewa lalle a cika ta filmashi a wajen tafiya wanda ya bakanci tafiya a ce wannan tafiyar lalle ya yi ta a ina ne haka ke faruwa to shine za a yi bayani a wannan babu ubaidullah ta min hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga ibn shahid zuhuri ya karbi daga ubaidullah bin abdullah bin urwa bin mas'ud ya karbi daga abdullah bin abbas cewa sa'ad bin ubadata ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi hakika mahaifiyata ta yi wafati alhali tana da ba akwai abin da ta bakanta za ta yi ba ta biya bakanta nan ba har Allah ya karbi ranta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikirhi anha ka biya bakantar daga gare ta ka biya bakantar daga gare ta wato kai kai abin da ta ce za ta yi da wato an ce ita wannan mahaifiyar ta sa sunanta amuratu bintu mas'ud ibn qais tana cikin wanda ta musulunta ta yi kyaffa da manzo sallallahu alaihi wasallama ta rasu alhali sannan manzon Allah baya Madina ya fita yakin dubatul janjali wato a watan Rabi'ul Awwal shekara ta biyar to an ce da manzon Allah ya dawo zai je kabarinta sai ya yi mata sallah akan kabar dan da ta yi wafati shi ma dan nata Sa'adu ibn Ubarak ta baya nan yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki na dubatul janjali to Ubaidullah ya ce ya haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik. Ya karbo daga Abdullah bin Abi Bakar ya karbo shi ko Abdullah bin Abi Bakar ya karbo daga ammarsa cewa ita ta ba shi labari daga kakarsa wato mahaifiyarta mahaifiyar ammarta wadda ita ce mahaifiyar shi kuma ubansa shi ya sa kakarsa ce uwar ubansa annaha cewa ita kanat jala nafsiha mashiyan ila masirin uba ta kasance ta ɗaukar wa kanta cewa za ta taka da kafa ta je masallacin kuba sai ta mutu walam ta garibu amma ba ta je masallacin kuban ba yadda da take sai ta yi amma sai abdullahi abbasin ya baiwa yadda fatawa an tamshiya an cewa ta taka ta je a maimakonta ita amma amma ta shi abubakar ta jam abdullahi ta taka ta je ba masallacin ku ba ya haya ya ce amma na ji imam malik yana cewa wani baya yin tafiya a maimakon wani don wani ya bakanci cewa ya tafiya sai zama bai samu ya yi tafiyar ba to wani ba ya ce ba za a je a maimakonsa ba shi yasa imam malik kenan bai aiki da waɗannan hadisan guda biyu ba ko da yake shi na farko ba a bayyana akan menene ba in akan tafiyar ne ya zama bai aiki da shi ba amma wannan dai wanda yake mawqufi to imam malik bai aiki da shi ba ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdullahi da abi habibata ya ce na ce da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kultu li rajuli na ce da wani mutum kultu li rajuli na ce da wani mutum alhali sannan ina yaro karami dan wani mutum ya ce in taka in je ka'aba wajibi da a kai na ba wani abin da ya hau kansa matukar dai bai ce ya bakanci na bakanci in taka in je ba matukar bai sa kalmar bakanta ba to ai ba abin da ya hau kansa sai wani mutum ya ce da ni yanzu ba na baka wannan yan kananan kulukutun ba fiye ga wani wato kananan kulubutu da ke hannunsa yan kanana kanana ne na kulubutu da ke hannunsa in ya so kai ka ce wata kula a faɗa da nasara ya fi saboda jawabin halli istifhami ka ce in ya so kai ka ce alayya mashiyo zan yi tafiya je zuwa ɗakin allah ya ce na ce kwarai na yadda sai na faɗi haka a sannan ina ƙarami ƙaramin shekaru sannan na daura har wakacin da hankali ya zo min sai aka ce da ni ai wajibi ne sai ka yi tafiyan nan da ka ce alaika mashin ila baitullahi to haka din ya wajen sama tafiya zuwa ka'aba ko da baka sa kalmar bakanta ba ba kamar yadda kai da kake dauka ba sai da jojen sayi da abdul musayyabi na tambaye shi daga wannan sai ya ce da ni kwarai ko lalle ne ka taka ka je sai na taka na je din na tafi ka'aba imamu malik ya ce wannan shine tsarin da yake ake aiki da shi a wajen cewa ba dole ne sai mutum ya sa kalmar bakanta ba a cikin bakanta sannan za a ce bakanta ta hau kansa ko da bai sa kalmar bakanta ba bakanta sai ta iya hawa kansa ubaidullah ta min hadisi to abin da ya zo a cikin wanda ya bakance ya taka da kafa ya je ka'aba fa a jaza amma kuma ya zamo ya gajiya me ke kansa ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga wata bin uzai na tallaisi cewa shi ya ce na fita tare da wata kakata da ta bakanci cewa za ta taka da kafa ta je ka'aba hanya nan kasance a sashen hanya sai ta gajiya sai ta aiki wani bawa nata da ta yanta ya je ya tambayo mata abdullahi bin umara na fita tare da bawan nan ya je ya tambayi abdullahi bin umara sai abdullahi bin umara ya ce da shi ka umarce ta ta hau inda take da ego am wato ta hau inda ba ta da ego sun malta mishi sannan kuma ta tafiya wato ta hau din duk inda ta ga ta gajiya ta ci gaba da takawa amma inda ta ji ta gaji ba za ta iya takawa da kafarta ba to sai ta hau in ya so in ta huta ta ji ai yanzu ta iya saukowa ta tafiya to ya zame mata wajibi ta sauko ta taka in kuma ta gajiya sai ta sake hawa daba in ya zama kuma gaba ɗaya ma ta takawa da kafarta ya gagare ta to sai ta hawa daba kenan ya ya ce laji imam malik yana cewa muna ganin cewa sai ta ba da hadaya tare da haka sai ta ba da hadaya tare da haka a ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa masa cewa sai dabnar musayyabi da abasar wata wani abdulrahmani sun kasance suna faɗa kamar abin da aka ruwaito daga abdullahi ibn umara Ubaidullah ta mun hadisi ya karbar daga Imam Malik ya karbar daga Ibn Sa'id ya Ibn Sa'id ya ce na doro na daukar wa kaina cewa in yi tafiya dan Allah sai ciwon kuibi ya same ni wanda ba zan iya takawa ba sai na hau har na je makka na tambaya ɗabin abin rabahin da waninsa daga malamai sai ka ce lalle ne sai ka ba da hadaya amma da na fita daga makka na je madina na tambayi malaman madina suka umarce ni in sake tafiya wata mara cewa in na sami lafiya abinda yake wajibi a kaina in taka inda duk na hau a bara a ko a wannan zuwa daga inda na gajja in ya so in tafiya sai na tafiya kuwa na dawo na taka da kafattawa ya ya ce na je ma malik yana cewa abinda malaman mu suke aiki da shi a cikin duk wanda ya ce ya bakance tafiya zuwa ɗakin allah a jaza cewa shi idan ya gajiya sai ya hau sannan ya dawo ya ya taka da kafarsa inda ya gajiya inda yake sai da ya hau ya zama zuwa biyu kenan ya ya lulunce masa idan ya zama bai da ikon tafiyar ma gaba daya to ya tafiya iyaka da ikonsa sannan ya hau sannan wajibi ne a kansa ya ba da hadayar taguwa ko saniya ko akuya illa mai jid illahi in ya zama ba abin da ya samu sai akuyar sai ya ba da akuyar an tambayi imam malik daga mutumin da ya ce da wani mutum ila baitin lahi ni zan dauke kai zuwa ɗakin allah zuwa ka'aba imam malik ya ce idan ya yi niyyar cewa ya dauke shi bisa wuyayensa ya zama manufarsa da haka haɗa kansa kawai da wahala da gaji da kansa kawai to wannan ba wajibi ba ne a kansa ya tafiya musu kafafunsa ya tafiya musu kafafunsa in ya so ya ba da hadaya idan ko ba wani abin da ya nufi ya fito ya je ya yi hajji ya hau shi wanda mai cewa zai ɗauki wani in ya so kuma ya je da shi wanda yake sai ya ɗauke shi ya je su hajji wannan kuwa cewa ya ce ne zai dauke shi ya kai shi ka'aba to shi yasa daukan anan ila ila baitullah zan dauke ka zuwa ka'aba shi yasa anan sai a dauka ma'anar daukan sa zuwa ka'aba shine zai kai shi ma'ana zai ba shi guzuri yanda za su je ba wai zai dauke shi a wuyansa ba ko ba zai dauke ba wai zai dauke shi a bayansa sai ya kai shi can ba idan shi wannan din yake shi ba za shi ba to shi ba komai a kansa ya biya abin da yake kansa ya biya abin da yake kansa ya haya ce an tambayi imam malik daga mutum wato shi wanda aka ce an bakanta za a ɗauke shi a kai shi ka'aba sai aka ce to a zo a tafi hajji sai ce a shi gaskiya ba za shi ba ba ba za shi ba to shi wani wanda ya ce ya bakanta sai ya kai shi ka'aba ba komai a kansa shi amma shi kansa lalle ne ya je ya yi shi a kansa wajibi ne ya je ya yi to to su yi maliku an tambayi malik an tambayi imamu malik anin rajuli daga mutum ya halifu da ya rantse bin zurin musammatin da bakance bakance wanda yake ya ambata kamar tafiya zuwa ɗakin Allah ko da cewa ba zai magana da ɗan uwansa ba ko ba zai magana da ubansa ba bi kaza kaza akan magana kaza ko kaza ko ya bakanci wani abu wanda ba shi da iko a kansa da a ce zai dora wa kansa yin haka da shekara da an san cewa ma ja'ala ala nafsihi min zalika rayuwarsa bata kai abin da ya dora wa kansa ba daga wannan kamar misali yana ɗan shekara 60 ya ce ya bakanci nan da shekara 60 masu zuwa duk shekara sai ya je ya yi hajji to kaga ɗauka wa kansa abin da ake hangen da kin zai kai to aka ce da shi bakanta ɗaya daga cikin wannan ya wadatar da shi ko ko duk bakanta ɗaya ambata sai ya aikata sai imam malik ya ce ni iyaka sani na ba abin da zai isa masa daga wannan sai ko ya cika bi ma ja'ala ala nafsi da abin da ya dora wa kansa shi yasa iyaka rayuwarsa inda ya bakanci cewa duk shekara sai ya taka ya je makka to iyaka wato ya bakanta da yawa to iyaka rayuwarsa sanda duk yake da ikon takawar ya zame masa wajibi ya taka bayan nan kuma wakacin da ya gajiya ya kasa to abin da yake akwai a kansa sai ta ibada zuwa ga Allah da abin da ya sami iko na alheri ba tun da abin da ya bakanta din ya fi karfinsa a ai za a ɗauka cewa wanda da ya ce ya biya kamar ya ba shi wannan abin da yake yara ta ne da tafiya yauwa ko abin da yake yara ta da zara tafiya a alal akalli shi ya sa yi wajibi ne a kansa ya cika da wannan al'amar fi mashi ila ka'aba yanda ake wajen tafiya zuwa ka'aba wanda ya baka cewa zai taka da kafa ya je ka'aba domin lafiyar hadisi ya karbi daga imam malik imam malik yace mafi kyan abin da na ji daga wajen malamai a cikin mutumin da ya rantse cewa zai tafi zuwa ɗakin allah ko mace da ta rantse za ta tafi ɗakin allah ya yi kari auta na su ko ta kari ya zama bata je ba cewa
cewa idan wanda ya rantsan a cikin su ya tafiya a umra to shi wajibi ne ya taka da kafarsa har sai ya gama sa'ayi tsakanin safa da marwa idan har ya sa'ayi tsakanin safa da marwa to ya gama cewa shi idan ya makantar wa kansa cewa ya taka da kafa ya je ya hajji to sai ta tafiya har sai ya je makka ya taka da kafarsa har ya je makka sannan kuma ya ringa takawa da kafa har sai ya gama daga ibadu duka ya je mina ya je arfa ya dawo muzdalifa ya dawo mina ya dawo maka ya yi dawafin ifara ba gushewa yana mai takawa da kafarsa har sai ya dawafin ifara to bayan ya dawafin ifara dan ya hau sannan ba laifi bane kenan imam malik ya ce ba a bakanta tafiya da kafa wadda za a ce talibin cewa wanda ya bakanta din sai fa idan a aikin hajji ne ko umra dan mutum ya ce kawai ya bakance ya taka daga unguwarsu zuwa masallacin juma'a garinsu to wannan ba abin da ya lizince masa na cewa ya iya hawa ya iya tafiya akan wani abu akan wani abu ba lalle sai ya taka ba akan cewa ya je hajji ko umra to wanda shi da ya bakance ya taka da kafa sai ya zama takawa da kafa ta lizince masa abin da bai halatta daga aibakanta a cikin abin da yake saban Allah ne. Ubaidullah Shamin Hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Umayyad ibn Kaisin da Saurin ibn Zaid Dili cewa su biyun sun bai Imam Malik labari daga manzo sallallahu alaihi wasallam wato hadisin nan ya zo mursali. amma buhari ya kawo shi muttasiri daga hadisa dan abbas alhali ɗayansu yana yin daɗi a nasa hadisin bisa ɗaya jami'in zala sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana tsayu a rana ya ce me ya samu wannan ana kaucewa daga rana a shiga inuwa amma shi ya tsaya kyam a rana faƙalu sai wanda suke wajen suka ce ya bakanci cewa shi ba zai sake magana ba ba zai kuma shiga inuwa ba daga rana ba kuma zai zauna ba zai ta azumi manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ko umarce shi magana barin magana ba ibada ba ce ana yin bakanta ne a cikin abin da yake ibada shi yasa kuma kama a nan mu shari'ar mu ta bambanta da shari'ar maryam maryam ita an ce ta bakanci shirin ya zube mata haka ko fakwai makara yinna min bashari a hadan fakuli inni nazartu lirrahmani sauma aka ce kamewar ya daidai ne a hakinta to mu a addinin mu ba wannan ya san yana daga inda yake za a ce shar'u man qabla na nasahatu shari'atuna shari'ar wanda suka gabata amma shari'ar mu ta zo da shafe shi ita a sannan aka ce ta bakanta din kuma ta cika amma mu wannan da yace ba ka ci ba zai magana ba manzo Allah ya ce kai kai buɗe baki kai magana kaji to wal yastazilla ya shiga inuwa ya sa kin shiga inuwa ba ibada ba ce wal yajlis ya zauna mutum ya ta tsayuwa ba ibada ba ce ribayar da aka shar'anta tsayuwar take farilla ka ba a sallah sallah ta farilla tsayuwa a ciki farilla ne a zuwa don kabbara harama farilla ne a zuwa don a karanta fatiha farilla ne amma ba nan ba ai mai tsayuwa ba ta ba ta zama ba farilla wani tun masau ya cika azuminsa shi ko azumi wannan ai abin umarni ne da shi imam malik ya ce ban ji cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da kafara ba hakika ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya cika abin da yake biyayya ce ga Allah ya bar abin da yake sabo ne ga Allah mutum ya ce ba zai magana da mutane ba ya saba wa Allah mutum ya ce ba zai shiga inuwa ba ya cuci jikinsa cutar jiki ko saba wa Allah ce Allah ya yi umarni da a kula da jiki to a iyaka wannan dai wanda ya dauka din iyaka in ya dauka cewa koyaushe zai ya zai masa koyaushe ya azumin ko in ba da lokacin da aka hana ba to kamar lata min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yahya bin sa'id ya karbo daga qasim bin muhammad shi yahya ya ji qasim yana cewa wata mace ta zo da abdullahi bin abbas yace ni na ba kan kin soke dana sai abdullahi bin abbas yace ba sai kin soke danki ba kake ce za ki soke danki amma ke kafara daga rantsuwarki sai wani dattijo da yake wajen abdullahi na abbasin ya ce ya za a ce wannan sai an fidda kafara da ya ce wato shi wancan hadisin shine aka ce sunansa wato a ba isra'ila inda yake ya zo a cikin buhari ra'ar rasulu rajulan fi shamsi kaisaru wasu suka ce sunansa kaisaru fisahari adimar lafi wanda yake ba zai rikitar ba domin shi kadai ne a sahabbai da wasu ce sunansa kaisaru wato alkunyarsa ce abu isra'ila wasu kuma suka ce a sunansa kushewu inda shi wa ne da farko yake faɗa a misrahun rawi ko ra'an rasulu ko ra'an nabi yau rajulan kishamsi qaisar kisahabi adibul lafsi to wa da sani malik bin lafi amin hadisi ya to ya a sai wani tsoho da yake zai labda basin ya ce kaka za a ce wannan sai ya ba da kafara sai ablan abbasin ya ce ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wanda suke zihari daga cikinku daga matayensu kafarata sannan kuma ya sanya min alkafarati ma kan ra'ayta abinda ka sani daga kafara a cikinsa ashe kenan kafara ta iya hawa a cikin da abin da ya kama da rantsuwa wanda ya zahari da matarsa kamar rantsuwa ce shi yasa wannan ma kenan kamar rantsuwa ce a shi fahimta abdullahi na abbas wadda ta ce ta bakance ta soke ɗanta kamar rantsuwa ce kenan ta yi tunda ba za ta soke ɗan ba sai ta fi da kafara amma wannan ba wai mahalli ne na ittifaki ba akwai da yawa wanda suka tafi akan cewa ba komai akan to ta ba masabar imam malik sun tafi akan cewa ba komai akan wanda ya irin wannan wa da sani an maliki walla ya ce ya hamin hadisi ya karbi daga imam malik ya karbi daga ɗan hasabi da abdul malik al'aili ya karbi daga asibirin muhammad ibn abi bakar siddiqi ya karbi daga aisha cewa manzala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya bakance biyayya ga allah faludehu ya bi ubangiji biyayya duk wanda ya bakance aikata abin da yake biyayya ce ga Allah to ya zame masa wajibi ya aikata shi yasa annabi ba kan ci kullum sai ya istighfari kaza ya zame masa wajibi ya zo da wannan tunda istighfari ai biyayya ce ga Allah wanda ba kan ci yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaza a kullum to ya zame masa wajibi ya zo da haka to amma wanda ba kan ci saba wa Allah to wannan kai saba wa Allah ya haya ce ya ce ma malik yana cewa na abinda ake nufi da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba kan ce saba wa Allah to kada ya saba masa shine misali mutum ya bakance yawa zai tafiya zuwa sham ko zuwa misra da kafarsa ko zuwa ramza da kafarsa ko abin da ya kama da wannan amma laysa lillahi bida'i daga abin da yake ba biyar ba bace ga Allah in kallama fulani cewa inda ya magana da wani sai ya yi haka aw ma ko azara abin da ya kama da wannan laysa alayhi bi shay'in min zalika shay'in ba abin da ya wajaba a kansa a cikin wani abu daga wannan in huwa kallama don yi magana da wannan ba za a ce sai ya tafi shan ko misiran ba aw hadisa ko ya kare a cikin abin da ya rantse a kansa annahu laysa lillahi bi hadhihi al-ashya'i al-'azim domin ba biyayya ba ibada ga Allah a cikin wannan abu ba takawa da kafa aje misira ba ibada ba ce ko takawa da kafa aje shan ba ta- ba ba ibada ba ce وما يوفى لله ما له فيه رأي ana cikawa ne ga Allah da abin da yake biyayya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala
الله الكريم rantsuwa wadda take afashiya wadda ake cewa ita ba kafara a ciki السميع Wai lafiya min hadisi ya karba daga Imam Malik الشافعي ya karba daga Shabin Uwata ya karba daga mahaifinsa ya karba daga Aisha uwar mummune cewa ita ta kasance tana cewa نذر اليمين ya fashiyar rantsuwa قول الإنسان shine mutum ya ce la wallahi la wallahi wa ba la wallahi قال مالك Imam Malik ya ce أحسن ما سمعت في هذا "Ah, mafi kyan abinda na ji a wannan أن النذر cewa abinda ake kira na gaul yamini يحلف الإنسان shine mutum ya rantse bisa abu يستجيب أنه shi a iyaka ɗaukansa ya tabbatar haka abin yake ثم يوجد على غير ذلك sannan sai ya zama an samu abin ba haka ba وهو النذر to wannan shi ake kira lagawul yamini lagawul yasasshiyar rantsuwa ya ga abu daga nesa ya ɗauka ɗari bisa ɗari wancan abin mutum ne ko wancan wane ne ya rantsu ai wallahi wancan mutum ne da aka je sai aka tara ashe gogon biri ne ko kuma ya rantsu wallahi ai wancan wane ne shi iyaka ɗaukan sa wane ne da aka je sai aka samu a ashe ba wane bane ashe dan uwansa ne wanda suka yi kama to shi ma wannan duk lagau lemini ne ba rantsuwa a ciki a kansa ne Allah ya ce la yuwahilu la bil lagau fi aymanukum imam malik ya ce wannan fassara ita ce mafi kyan abin da ya ji قال مالك imam malik ya ce أخذ اليمين mutum ya kulla rantsuwa shine mutum ya rantse أن لا يبيع ثوبه بعشرة cewa ba zai sai da tufafinsa ba da dinari goma ثم يبيعه بذلك sannan ya sai da shi dinari goma da ya rantse ai wallahi wannan tufafin ba zai sai da shi goma ba sai kuma ya siyar goma to wannan ya kulla rantsuwa kafara sai ta wajaba a kansa أو يحلف ko ko ya rantse الإسلام wallahi sai ya doki yaransa فلا يكذب sannan kuma ya ki dukansa wato ko sigar hinsu ko sigar bara to لا وهذا da abin da ya kama da wannan هذا الذي يكذب wannan shine nau'i guda biyu da aka ce mai abucinsa zai fita kafara daga rantsuwarsa وليس بالنذر sai ya sa su malaman marikawa suke cewa rantsuwa da Allah iri hudu ce fahimina ne tukaffara ne rantsuwa biyu ana fitar musu da kafara wayamina ne la tukaffara ne rantsuwa biyu ko ba a fitar musu da kafara Eh, to wannan guda biyun su ne wanda ake fitar musu da kafara ya rantse ba zai ba amma kuma ya yi shi ne ake kira sigar yahinsu kenan Ah, um, wato sigar ba- ah, barra kenan sigar cewa ba zai din ba wanda in bai din ba ya kubuta in yi shi ne ya yi kai akwai kuma ɗaya inda ya rantse wallahi sai ya yi shi ta ce sigar insu To amma kuma daga baya ya ƙi in ya ƙi yin to sai a ce sai ya fi da kafara
قال مالك imam malik ya ce أما الذي يعرف على الشيء amma da ya rantse bisa abu ويعلم أنه alhali ya san shi saban Allah yake a kai kamar ya rantse ai wallahi wani bai ba shi kudin nan ba ya san ko wani ya ba shi kudin ya rantse ne kawai don ya ci kudin nan ويعرف على نفسه ko ya rantse bisa karya ويعلم ya san ko shi karya ne don ya yadda da wani da haka أولياء أولياء على ذلك ko don ya hanzari da aka yi zuwa wanda ake so a yi hanzari gare shi أولياء مناته ما لم ko don ya ci wata dukiya da rantsuwar هذا to أعظم wannan ya fi girma daga a ce za a fidda kasara da wannan da wancan lagau laminin su ne alamina lillatani la tukaffara ne rantsuwa guda biyu da aka ce ba sai an fita musu da kafara ba ita wannan ta karshen ita ake kira gamus gamus ita ce wadda aka ce abinda yasa ake kiranta ga musu ko dai saboda tana dilmi yadda ma'abucinta a cikin zunubi babba ko ko saboda tana dilmi yadda mai yinta a cikin wuta eh, tana dilmi yadda ma'abucinta a- a cikin wuta to eh, wato su a wajen malikawa suka ce ai ba ka fara a wannan shafi'awa kan suka ce a ai wannan ma ita ta fi cancanta ai kafarar a ciki eh shafi'i kafaratul gamusi aula maru'i yanda mai alfiyatul usuli ke fada shawla da fudu ke fada alfiyatul usuli su sun yi amfani da mafuni na muwafaka a nan amma wanda yake hafi eh, ma- wanda yake hafi ko su malikawa suka ce a ai ita wannan ta wuce karfin a ce ai mata kafara sai dai bawa ya ci tuba ga Allah
ما لا تجوز في الكفارة abinda ka fara ba ta wajaba a cikinsa daga rantsuwa إذا أيام wanda ta min hadisi ya karbo daga imam malik الناس ya karbo daga nafi'u عن عبد الله بن عمر ya karbo daga abdullahi ibn umara أنه قال يقول cewa abdullahi ibn umara ya kasance yana cewa من قال والله wanda ya ce ya rantse da Allah ثم قال sannan daga baya ce insha Allahu ثم لم يفعل الذي حلف عليه sannan bai aikata abin da ya rantse ba a kansa لم يعلم to wannan ba za a ce ya yi kare ba ya ce wallahi tallahi in ka je zai baka dubu amma sai kuma ce in Allah ya so matukar dai ya sada bai bai rabe tsakanin su ba in ya zamo a mazauni ɗaya ne kuma ya zamo ya faɗa da bakinsa kuma ya zamo ya yi niyya haka faɗin insha Allah tun kafin ma ya ce insha Allah ba a'a ya yi fargar abin da ake cewa to wannan sannan ne za ta amfane shi Eh, قال مالك imam malik ya ce سلوات الذكر mafi kyan abin da na ji a cikin togaciya a rantsuwa أنها لصاحبها cewa mai togaciya yana da dama ya kawo togaciya a maganarsa يبقى كلام matukar bai yanke maganarsa ba amma in har ya kai karshe sai da aka jima kuma sannan ya kawo togaciyar to wannan ba za ta amfane shi ba
ما كان من ذلك da abin da yake ya zo daga wannan a jere يتبع بعض ya zamo sashin sanabin sashin قبل أن يسمع kafin a ce ya yi shiru فإذا سكت idan har yi shirin فقد أخلف ya yanke maganarsa sannan daga baya dawo ya ce wai zai kawo togaciya to wannan togaciyar ba za ta amfane shi ba ba za ta amfane shi ba قال yaya ya ce وقال مالك imam malik ya ce a cikin mutum da ya ce قال به wai shi ya kafirta da Allah in ya aikata kaza ai in ya yi kaza to shi kafiri ne ko ya tarar da wani da Allah مما حدث sannan kuma ya zo ya kari ya aikata wannan abu Or in ya dawo da matar wancan da suka rabu to kafiri ne shi ko mushriki ne shi a ƙarshe kuma sai gashi ya dawo da ita إنه ليس عليه كفارة ai ba wata kafara a kansa وليس بكافر kuma ba za a ce ya kafirtan ba ba kuma mushrikin ba ne حتى يكون sai idan zuciyarsa ya kulle shirkar ko kafircin ودخل في amma wannan abin da ya yi babban laifi wannan abin da ya yi babban zunubi sai abin da yake kansa ita neman gafara ita istighfari ولا له إلا شيء kada ya sake aikata wani abu irin wannan wannan aiki nasa ya yi muni kwarai ya yi muni kwarai amma dai ba za a ce kafirin ba ne
قال به كفارة إلى abinda ka fara ke waje ba a ciki daga rantsarantsai wanda lata min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga salim na abi salihin ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce من حلف اليمين wanda ya rantsa rantsuwa ya ga watanta abu a shi ya fi daga gare ta to ya kafara daga rantsuwar tasa ya aikata abin da yake shi ya fi alherin kamar ya rantse wallahi ba zai ci da wani ba sai ga kuma wanan yana galabaita ya abin da ya face ya ci da wanan to sai a ciyar da wanan in ya so ya fi da kafara ya haya ya ce na je imam malik yana cewa wanda ya ce ya yi bakanta bakanta ta haushi amma bai ambaci wani abu ba cewa kafarar rantsuwa ce take kansa imam malik ya ce amma karfafawa shine mutum ya rantse a ga abu daya a maimaice yake maimaita rantsuwa a ciki rantsuwa bayan wata rantsuwar kamar ya ce wallahi ba zai rage daga kaza ko kaza ba ya maimai ya rantse da wannan a maimaice kamar sau uku ko fiye da sau uku قال ya imam malik ya ce كفارة kafarar wannan kafara ɗaya ce don ya aikata don ya rage din kafara ɗaya kawai zai bayar مثل كفارة اليمين kamar kafarar rantsuwa فإن عرف رجل idan mutum ya rantse ga misali ka kala ya ce wallahi la akulu haza dama wallahi ba zai ci wannan abincin ba ba zai sa wannan tufafin ba ba kuma zai shiga gidan nan ba قال هذا duk ya zamo ya yi ne a rantsuwa ɗaya rantsuwa ɗaya ne ai wallahi ba zai sa tufafin nan ba ba kuma zai ci abincin nan ba ba kuma zai shiga gidan nan ba لا فإنما عليه كفارة to sai ya, ya, ya sa tufafin ya ci abincin ya shiga gidan sai a ce ya ba da kafara ɗaya إنما ذلك wannan kamar mutum ya ce a ga matarsa ne الكتابة السلام ke sakakkiya ce in ne sa miki wannan tufafin وعزيز ne miki izini ki zuwa masallaci يكون ذلك ya kawo wannan a jere wani na bin wani a magana daya فإن عرف في شيء واحد من ذلك idan ya kari a cikin abu ɗaya daga wannan فوجب عليه السلام a ba saki ɗaya ne ya wajaba a kansa وليس عليه فيما فعل بعد ذلك من ba wani kari a kansa a cikin abin da ya aikata bayan nan idan ya tufatar da ita to saki daya ya afku a kan an idan ya mata izini bayan nan zuwa masallaci ba za a ce wani saki ba kuma to ba za a ce wani sakin ba ya hau kansa inna malhin su dai za ka yin sun wayo karin a cikin wannan kari daya ne ta da maliku imam malik ya ce الأمر عندنا lamarin da malaman mu ke aiki da shi a cikin mace sai bakanta إنه جاء cewa mace tana da damar taimaka ta ko da ba da izinin mijinta ba على ذلك da wannan na waje ba a kanta ويكفيه kuma za a ce ya tabbata إذا كان ذلك idan ya zamo abu ne wanda ta lamunta a jikinta كان ذلك لا يضر الزوج ya zama kuma wannan ba zai cuci mijinta ba وإن كان ذلك يضر بزوجها idan wannan ya zamo zai cuci mijinta فله منعها منه to yana da damar ya hane ta ya hana ta daga gare shi كان ذلك عليها to sai ya zamo kenan in ya hana ta dole ta hannu amma kuma abin nan ana binta
حتى تفريق har ta biya daga baya har ta rama shi daga baya to alhamdulillah sai kwanu nan kin ya so sai a ƙara san ragowar to a ji dabar har da adadin haka haka a ake masu zama a ɗauka ta fara ɗaya ka fara